بسم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba tara ga watan Sha'aban hijira ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma ashirin da takwas ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda aka saba ranaku irin wannan na laraba muna karatu a wannan littafi mai albarka mai taken addu'arul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin bajiman malamai a shekul allama Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1250 daidai kusan shekaru 200 kenan da da rasuwar eh wannan kuma shine darasinmu na 77 a jerin giyar darussan cikin wannan littafi za mu tashi kitabul at'ima littafin dangin abinci ko abinda ake ci abinda ake kaiwa baki da sunan al-mat'umu wanda ake ci ko kuma at-ta'amu abinci wanda za a ci da sunan yayin maganin yunwa da wanda za a ci da sunan taɓaka lashe dukkaninsu sun shiga cikin waɗannan domin duk wanda za ka ci da sunan taɓaka lashe za ka iya ci ka rayu to shi kenan shi ma zama mata'um ko kuma ya zama ta'am suna yin jami'i adatan su malamai kenan da al'aqa'ima dangin abincin da ake ci to wannan babin mai da malamai ke cewa aslan ya ginu ne kan gamayyar waɗansu ayoyi da suka yi bayanin abinda shari'a ta halatta da kuma abinda shari'a ta haramta wasu wuraren akan faɗi kaɗan daga cikin abinda aka hana ɗin misali ɗan kaɗan ɗin da aka haramta mana to shi kawai za a yi bayani saboda wanda aka halatta ɗin sun fi yawa wani wurin kuma sai a ba da ƙa'ida ta gaba ɗaya cewa duk abin da yake da yanayi iri kaza kawai an halasta muku amma zai wuya ka ga yadda ake lissafa waɗanda ake ci ɗin ana lissafawa amma galiban za ka ga akwai wani abu da ya sa aka kawo wannan lissafi samaniya ta azwaj minal za'anis naini wa minal za'anis naini wa minal ma'azus naini قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين kene yanzu ba lissafin tunkiya da akuyar ce manufar maganar ba wancan itikadin na kafirai shi ake so a kawo maka cewa bai kamata ba amma ba ka ba da tunkiyar da ragon da akuyar da bunsurun sun shiga lissafi na gaba ɗaya cikin dangin kayan daɗin da aka halasta wani wurin kuma sai a ba mu ka'ida ta gaba ɗaya, Kulla ajidu fi ma'uhiyar ilayya muharraman ala tsa'ini ya tsamu, kai ni fa annabi ke caka ce masu la ajidu, ni ba zan samu ruwa ba ma na samu babu shi a wahayi, menene babu shi? Fi ma'uhiyar ilayya muharrama, wani abu da za a ce wannan abin haram ne, ala tsa'ini ga wani mai ci ya tsamu da zai zauna ya ci shi. ce illa ayyakuna maitatan ni abinda na samu an haramta sai dai idan mushe ne au daman masfuha ko kuma jini wanda yake kwarara lokacin da aka yanka dabba to wannan fa na same shi karara haramun ne au lahma khinzir ko kuma naman alade fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri allahi ko kuma a ce a wa'annan fa'in hurijis to wannan fa kazanta ce ba za ka ci alade ba ba za ka ci mushe ba ba za ka ci daman masfuha ba to kaga nan ma bayanin da ake yi duk kusan abubuwan da muke ci din nan halal ne halal ne kawai waɗanda aka haramta din su ne ‘yan kaɗan daga cikin dubunnai ko ɗaruruwa masu tarin yawa a suratu alma'ida haka Allah maɗaukin sarki ya zayyano mana waɗanda aka haramta kawai sai ta kaifa na hurrima da alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri kace an haramta muku mushi almaita waddamu an haramta muku jini wa lahmul khinziri an haramta muku naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bi da kuma abin da aka yanka ba da sunan Allah ba wannan zai shiga cikin duk wata dabba da shari'a ta ce sai an yanka in aka yanka ta ba da sunan Allah ba to shikenan ta haramta wal munaqanaqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq kaga in kwaranni ne shida bakwai goma shikenan an yi mana bayanin cewa 'yan waɗannan kwarannin da aka faɗa to yanzu su kaɗai ne idan muka zo ciye-ciyenmu na yau da kullum to ba za mu ci su ba amma duk wanda ba su ba a ai an halasta mana shi in ba kuma wani hadisi ba ne ya zo ya haramta mana wanda in hadisi ya zo ya haramta to kuma a lokacin daidai yake da kace Allah madaukakin sarki ya haramta domin abinda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta dai ne da wanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi yasa daga Allah ke cewa kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi kace musu wai wane ne ya hana maku zinatallah adan nan da Allah ya ba ku allati akhraja li ibadi wannan adan da ya fitar da shi domin bayan shi ila ruwan sama tsiro ya fito kuka samu kayan ado to wai haramta maku ya ba ku basira kuka yi kamfanoni da injina da mashina suka ba ku kayan ado to wai haramta muku ku je ku more jin daɗin ku da su sai ce wa tsayyibati minar rizqi da kuma mai daɗi cikin arziki da aka in ka bi ka bi sai ka ga waɗanda aka haramta ‘yan kaɗan ne kai za ma ka iya cewa za su ɓace a dubunnan waɗanda aka halasta in kai mukarana to wannan babin yana da muhimmanci saboda babi ne da yake da alaƙa da har aƙidar mutum yana da alaƙa da ibadar mutum yana da alaƙa da biyayya da ladabin mutum ka yana ma alaƙa da hankalin mutum kawai ka ga mutum ƙila na cewa waye ne ya je ingila ya je australia ya je america sai gana cin nama alade to ina waya ina waya ko dai hankalin dama bai da hankali ko kuma gaula ne to duk wannan babin shi zai sa wani ka gano kana mai kallon hankali ashe ba hankali kana mashi kallon wayo ashe ba waya kana mashi kallon mai aƙida ashe ba aƙidar kana mashi kallon addini ashe wawa ne bai da addini da aka babi ne mai matukar muhimmanci shi yasa aka tambayi wani cikin magabata menene zuhudu yace ka san me ke shiga cikin ka kawai shine zuhudu kawai me zaka kai tumbur umarka ka tantance tushen shi da asalin shi in kai haka ka gama taka tsantsan kuma zuhudu kam ka same ta ranar lahira insha Allah ka sha to kaga babi ne mai alaka da aqida da ibada da kuma mu'amala da adabu da akhlaq ka iya cewa abinci wani addini ne da kanshi ga dan adam to malam a wannan babin zai tattauna mana akan al-at'imatu dangi na abinci waɗanda shari'a ta halasta da kuma waɗanda shari'a ta haramta waɗanda shari'a ta halasta bil wasfi ko kuma bil qa'ida waɗanda shari'a ta haramta bil zikri wa bil qa'ida sannan abubuwan da aka haramta mana na dangin abinci sun rabu gida biyu akwai almuharramatu bizat wanda Allah zai ce hurrimat alaikumul maitatu kaga wannan almaitatu din bil wasfi ne ai yanzu ne ce ka samun wata dabba matacciya za ka iya samu akuya za ka iya samu rago za ka iya samu raƙumi za ka iya samu tantabara duk za ka iya kawa kuma maita ce waddam wa lahmul khinzir naman alade shi kuma wannan taharimun ne bizzat mushen shi da yankakken shi da mai rai shi muharram to haka ababen da aka haramta din suke ko ya zama muharramun ne bizzati wa bizzikir kenan ko kuma ya zama muharramun ne bil wasfi da wata ka'ida ko zabitsi da za a bayar don ya tantance maka waɗanda aka haramta to sai mala yake cewa kitabul at'imati littafi da zai magana akan dangin abinci ina ga Hausa na jami'i wai abincoci ko wannan Hausar ka hammata yi ba da ɗanɗano ma za ka ji kamar ba ta yi ba amma mai jami'in abinci tunda an ci jiya an ce ya kamata a san jami'i shi kamar ba a ma abinci adalci ka ci da safe ka ci da rana ka ci da yamma amma kuma da yamma ka ce mun fita neman abinci abinci abinci ɗaya sallah ba ka ɗaya ko ko ismu jami'in ne laraba na da abin da suke ce mashi ismu jami'in ma la wahida lahu kamar yadda na ce maka alqawmu alƙaunu alafazi mufradi ne amma a ma'ana bai da mufradi ina ce mai mufradin jama'a idan ka ce ɗaiɗaiku ba kuma shi ba ne mufradin ƙaunu shi ƙaunin jam'i ne a ma'ana kuma bai da mufradi a ma'ana to mala ya ce al'aslu fi kulli shay'in alhillu asali ga komai da ka gani na ci asali halal ne asalin komai da ake ci halal ne to yanzu wannan me yayin hikimar kawo wannan kaidar wannan kaidar shine in kaga wani abu kana so ka ci to yanzu ba ka da ba, ba, ba aya ko hadisin da ya halatta za ka nemo ba ba dole bane ka samu ba dole bane ka samu a nassi da ya haramta shi kawai za a bincika shi kawai za a bincika shi ke aka bincika aka bincika aka bincika ba a samu wani nassi da ya haramta tuwo bizzati ba ko ya haramta tuwo bil wasfi ba ko kuma ya haramta shi bi wasfin wa ahallahu bi wasfin akara sai ka kauce ma ma haisu hurrima don haka ne kawai zaka ce bari ka ci tuwanka haka ce me yasa kake cin tuwo baka da ayar da ta halatta sai ka ce ai al'ababin mu'amala asalin komai halal ne baya haramta sai da dalilin da ya haramta amma ababin ibada asalin komai haram ne baya halasta sai an kawo dalilin da ya halasta yanzu wanda ya dibgi ya shiga ƙauye ya daji shine sai ya cakuɗa biye sai ɗauko ƙa'idar take cikin addini sai kawo cikin al'ada sai zai ce shikenan sun ce kaza bid'a ne to amma ya suke hawa mota can ibadat ne nan mu'amalat ne ka'idar nan hiya aksu ka'idati hu ka'idatin hunak yace to man ja'ala al-babaini baban wahida faqad kasa qiyasan fasida wanda ya dauki kofofi biyu ya rafke ya mayar da su kofa daya to wannan mutumin yayi mummunan kiyasi ya tafi daji ce a can ibadat ne al-aslu al-hurma wala yahillu illa bi dalilin nan kuma mu'amalat ne al-aslu al-hillu wala yahrumu illa bi dalilin shi yasa ya bada wannan ka'idar al-aslu fi kulli shay'in al-hillu asalin duk wani abu da ake ci halal ne kaga wani abu mai yaya a karkashin kasa halal ne kace kaga wani da ake cin horan halal ne a ci wani mai yaya a sama amma yaɗo wani mai ƴaƴa a sama bayan yayi kara wani da yake yi da damina wani da yake yi da rani wani da kaka wani a ci ƴaƴan wani a ci da bawon wani sai an bare wani dukkanin su halal ne wanda aka haramta shine wanda shari'a ta ce banda wannan banda wannan banda wannan ko kuma wata siffa ko wata ka'ida ta ce duk abinda ya siffantu da kaza to banda shi da kaza banda shi da kaza banda shi aka ce kunu halal ne amma idan giya ta zuba ta lalata shi ba shikenan kunu halal ne in guba ta shiga fa ya zama haram da sauransu yace wala ya haru komai da ka gani na kayan dangin ci to baya zama haram illa ma haramahu Allahu wa rasuluhu sai abinda Allah da manzo suka haramta dama kuma su ake karɓar hukunci daga gare su sun halasta to ya zama halal sun haramta to ya zama haram shikenan ita ce ka'ida wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu sai malam yace wama sakata anhu fahuwa afun duk abinda suka yi shiru to sun yi rangwame ka ci kawai ka ci kawai dangi ne na tsuntsaye suka yi shiru ka ci kawai dangi ne na dabbobi suka yi shiru ka ci kawai dangi ne na kayan noma a ka ci kawai dangi ne na kayan sarrafawa na yau da ka ci saboda sakata an to yanzu wannan magana mai take nuna aikin aiki ne ta yi karatu kenan dan ba wai nassoshin bane za su biyo ka har sto din masararka ko sto din kayan abincinka sai ga mu mun zo bari mu nuna maka ma ahallahu Allahu wa ma harrama la kai ne zaka bi nassoshin ko a bi maka nassoshin kuma kai masu biyayya ka duba shekara ta bakwai bayan hijira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar biyayya ga addini lokacin ba a haramta cin naman jakin gida ba suka yayyanka suka loda shi a tukunya sai da ya fara zababbaka sai ga mai shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zagaya yana cewa Allah da manzon shi yadda aka faɗa din nan ana illa ma harramahu Allah wa rasuluhu yace inna Allah wa rasuluhu yanhayanikum alluhumil ahli luhumu alluhumil humuril ahliya Allah da manzon shi sun haramta maku cin naman jakin gida yaushe haramcin ya fara sadda aka yi shela mai ya ce kafin ka ankara malam inda bayan allah nan suka sauka sahabbai romo kawai kake gani da gunduwa gunduwan nama kowa ya je sai tuntsurar da tukunyar da naman da roman kawai ya bi kwararo ba wanda ya ci yaya mu a ce muna masallacin idi kawai an gama idi za a tafi sai muka ji magana daga sama lallai Allah da manzo sun haramta maku cin naman kajin gida da na baturi a masallacin idi ka za a koma gida wala wani zai karbe ta bane sai ba kwana uku ya ce mai masu ka ce kana ji saboda shi zai kai ya san ko nawa na kashe da kiwon kajin nan Allah ya fi ka sani ba kai tun kafin ya yi kama ya san za ka kiwata kaji kuma ya san zai hana kuma ya san za ka bi ko ba za ka bi ba har ma ya san wuta ko aljanna amma bayan Allah sabon nan shelar ɗaya aka yi wallahi bai sa wani ɗan hizba ba bai sa wani jami'in tsaro ba a bibbi kai wani ma idan ya zo sai ta to ai tukunyar ma ta sha roman ko sai ta haɗa tukunyar kawai zai samu ya mata bulala ya ɗika mata ya sanda shi zai gaje pus ita ma ta tafi da tukunyar da naman da roman an haƙura me za su ci Allah da manzan shi suna nan bawan Allah nagari yin ba ta mai illa mutum da yana da Allah waccan ayar malamai na kafa hujja da ita kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amu sai na ne ce faya harumu ko? faya harumu mafil kitabil aziz to abu na farko da za a yi la'akari da shi ya haramta duk abin da ke cikin littafin Allah a matsayin haram mana duk abin da Allah ya zayyana a matsayin haram a littafin shi to ya haramta haka duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haramta shi ma ya haramta kamar ayar da ke cikin suratul ma'ida hurrimat alaykumul maytatu an haramta muku mushe wadda hurrimat alaykumul maytatu waddamu da jini walahmul khinziri da naman alade da aka ce naman alade saboda galiban masu cin alade naman ne manufa kamar banda shi komai na aladen an haramta walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi da abinda aka yanka ba da sunan Allah ba irin yankan yan bori yankan matsafa yankan yan duba yankan kusha jini mu ci nama to wannan ba a ci ba za a ci ba amma wal munkhaniqatu haka dabbar da aka makari ita ma ba a ci ila ka daure ta ka shiga kana ta bacci a daki sai ta kewaye abin a shekara da daura kanta take ka zo da asuba kawai ta riga ta makara kanta wal mawquzatu da wadda aka jefe ta da wani abu kila makiyayi ne wata akuya haka za ta je ta banna kawai sai wurwura sanda kawai sai make ta wal mutaraddiyatu sai wanda ta gangaro daga sama ka kwashi yan awakin ka guda 20 kun hau saman dutse ɗaya ta zame abba ta dosa gunguruwa sai karo da dutse sai karo da kaza sai karo da kaza wannan tsihatu da kuma wadda wata ta soke ta da kaho da suka yi fada wa ma akala sabu da kuma wadda miyagun namun daji suka ci nan ce as-sabu'u galiban ka duba ma'ajin ana fassara shi da zaki amma ba wai zaki bane kawai duk wata dabba mai farauta da fiƙatta ta zama sabu'u ta zama sabu'u ina ga iyayenmu da kakanni sun fi kiyaye namun daji yanzu za ga in ka samu dan binni in ya faɗa maka biyar in ba a isa ba ya tsaya kenan zai ce maka da biri ko dana ɗin shigowa da shi gari da kura kuma kaga kura fa dangi dangin kura sun kai kala biyar amma ba haushe duk sun baka isa ba zai make maka da kura kaga akwai addi'ib ko akwai addabu sai mene akwai asirha kare abin nan menene kamar da suke cewa karen biki banda karen biki na wani kwaro dan ja haka da zaka riga ganin shi da badara banda shi shi yasa suke cewa akwai kura akwai siyaki akwai kerkeci akwai bunsurin rema wani wata kura kura ce mai kama da rago rago tafiyar rayuwa a saman dutse ga karen bikin duka dai ana cewa kura to amma a ciki malaman ahnaf suna cewa baya halatta a ci kura baya halatta a ci kyarkeci baya halatta a ci bunsurin rema baya halatta a ci shi karen bikin amma ya halatta a ci siyaki to da shi yana da saukin fitina akan wa'ancan kaga kura dai tana ci an mutum ma in yi sakaci musamman in ka riga ka tsorata da ita shi kenan, amma baka tsorata ba abin da za ta yi maka to rashin jin tsoron shine matsala to wa'annan dabbobin dukkaninsu wa ma akala sabu'u da dabbar da zaki ko kura ko damisa sai wata dabba ce mai farauta a daji wata ke cin nama za a iya tuna wasu bauna ba bakaratul wahashi ko almaha suna ce mata almaha almaha wani ce maka muje maha ina gaba ƙarfin zargin kai ba bauna kawai ya dauke ka wani bauna da kai ita ce almaha da babban hawa suna gane ce maka muje maha zai ka ce tsaya almahal hausawiya ko almahal arabiya in ce maka mahal arabiya ya ga ce a mutunci ne ya shege ka tashi ma za ga mai ibnu turai a baitin farko ya amfani da kalmar mahadin ko baiti na biyu to bai banda ita wata dabba mai cin dabbobi mai cin nama a daji ba za a iya tuna ba gani ko wanda suke cin nama su rayu a daji eh mu da damisa ko akwai damisa wannan mato wannan kuma fa jagwa jagwa daban da bisa daban eh dala na cin abin da alfajari ma a gari yake rayuwa akwai dage ko kuma dage yana cikin haramtattun na dabbobi waye mafarauta su daina cin dage ba a cin dage saboda shi yana ma da wata zai ba da siffofin shi ba sunan shi ba to na tunku eh tunku na cin dabbobi an gada tunku yana da fiƙa ai galibin masu cin wasu dabbobin su ne masu fiƙar su ne wanda suke da fiƙar wanda ba su da fiƙa za a gaba tsaci ba ruwansu da shi shi yasa su yan mazhabar ahnaf suka cire shi siyaki duk da yana da fiƙa mai kama da ta kura amma kuma baya abin da suke yi shine kaman tunkun addubbu da dalun kenan addubbu kuma da zadun shi kuma damo ne shi ma kaga daman kala biyu ko akwai damo akwai guza shine bawo shi ke ta abokin damo guza damo daban guza daban eh wannan daban kada tsari ma daban su hudu kusan irin su da kusan irin su da amma kowane kuma dai hukuncin shi daban to yace duka in ka zo ka cin makila ragonka ko akuyarka ko saniyarka wata dabbar daji ta shigo gari ta ci da za a yi talace illa ma zakaitum sai abin da kuka yanka to anan ne malamai suke tattauna wannan illa din ta me wani irin istisna'i ne munqati ne ko ko muttasili ne ko dai ya zama illa ma zakaitum qabla lagargarati ko kuma illa ma zakaitum qabla mautiha sai wanda kuka riska tana da raguwa rai kuka yanka ko kuma sai wanda kuka yanka kafin ta zo wannan yanayin mazabin malikiya suka ce sai wanda kuka riska da ranta da lafiyarta kafin ta zo wannan gargara su da kawurin fitowar malikiya mota ta buge maka rago masana suka ce ragon nan aka bar shi zuwa rana ya ce zai mutu ba da ma ka yanka dole sai dai ka jira sai da ya warke sai ka yanka amma mazhabar al-Imam Shafi'i shine zaka mala Abubakar gume yake bada fatawa da Shafi'iyya yace Najeriya ana karancin nama waccan fatawar ta malikiya za ta hada kashi dadewa ake ba a hada ba in ka bada waccan fatawar kuma ka karin nisan da mutane da nama don aka riska aka yanka shi kenan sana abin da ake la'akari shi wajen yanka ba kamar yadda bahaushe ke kallo ba wai shi bahaushe abin ya shura babu wata alaka tsakanin shurawa da da abin nan da ingancin yanka abin da ake la'akari da shi shine zubar jini shin da ka yanka dabbar jini ya zuba in dai jini ya zuba time ba ruwan ba ka da wani kis kuma tayin yake la'akari ta motsa ba ta motsa ba to dama ta wahala ai ba ta yi motsa ba ta jikkata na e ko yana gargara shine fatawar shafi'iyya in dai jini ya fita aka fada rago in dai aka yanka aka ga jini ya to shikenan ya yanku kenan in aka yanka aka ga wuri bari ban ba kawai akai bola kawai eh eh a to ai mutum aiki da wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi ke umarni da a kyautatawa dabbobi ma ko hadisin Abu Ya'la ko inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla in za a yi kisa a kyautata kisa in za a yi yanka a kyautata yanka su da kamata ya yi a tabbatar an yanke alwadajani ko alwadajaini sannan an yanke makogoro abu ukun na ake so a tabbatar an yanki don aka yanken kuma ba laifi a sake ta ta ta faffaka amma in dai ta yanku sosai ba za ta iya dadewa ba amma a yanki ta yi awa ɗaya zai wuya in ta yanku ba ta yanku ba to kagan a wurin fatawar abin nan ne sai a jira sai ta warke kenan to daga nan sai illa ma zakkaitu wa ma zubiha ala nusubi wannan da an haramta mana sai kuma dabbar da aka yanka wa gumaka wanda buka ce to wannan aikin naka sai ka yanka mana awaki goma in za ka yanka a kira sunan khamaya idu to sai a yanka to wannan yankan su sha jini su su aljanu su sha jini su ko mutane su ci nama to wannan wa ma zubiha ala nusri wa anta tastaqsimu bil azla an shiga maganar ƙura'a da kibau da suke yi ta tsafi ko ta bautar gunki to kaga wayannan nau'ukan dabbobi ne waɗanda dukkaninsu Allah ya ambace su a Qur'ani kuma a gida na haramcin dabbobin da bai halarta mu ci ba to shi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci waɗansu nau'ukan wanda shi ma bai shi ma ya haramta mana su kuma sai an mashi ta'a za a zama shiryayyu yace wa kullu dhinabin min as-sibai to yanzu ga wani nau'i ne na dabbobin da aka haramta can ya ce fa ya harumu ma fil kitabil aziz ya haramta dukkanin abinda Allah ya haramta dake cikin alqur'ani shine ga waccan ayar sai tafi kunsar nau'uka da yawa ayar dake cikin suratul baqara hurrimat alaykumul maytatu aya ta uku kenan to sai kuma abinda annabi ya haramta shine ce wa kullu dhinabin ay wa ya harumu kullu dhinabin min attibai ya haramta duk wani duk wata dabba ne fika annab shine haƙora fiƙoƙi wanda take amfani da fiƙoƙinta ta yi farauta min attibai na daga dabbobi masu fitina dabbobi masu fada an ce abin da ya sa aika haramta su shine li khuruji tabi'atiha min al-i'tidali wa shikasati akhlaqiha wa kaswati qulubiha waɗannan dabbobi masu farauta irin su zaki irin su damisa sun fita daga ɗabi'a ta daidaito hatta a da'iran dabbobin to sannan kuma suna da shikasati akhlaqiha kaushin hali dan dama dama zaki shi ko ba tausayin gare shi ba ba tausayin gare shi ba yana banna yana cin dabbobi da sauransu to amma kuma damisa ta fi shi fitina ta fi shi fitina shi ya zo ya ga garken bareyi guda hamsin to zai tsaya nazarta su sai ya zaɓi wadda zai kama har ma yana da wani hali in ya zaɓi wadda zai kama ya rashin sa'a wadda ya zaɓin gudunta ya yawa zai iya wuce wata don ya cimma wadda ya target a ƙarshe waccan ta gudu wa'annan kuma su fashi ya haƙura kuma idan ya kama ɗaya ku ta yawon zai iya kwana hudu ko uku yana bacci ya ƙoshi shi ba shago yake da shi wa yakin gwamnati ke bai da amfani bai da amfani ita bacci ita ba huwa ta dawo kuma sai ya ɗan farka to amma kaga damisa ita ba haka take ba in ta cin masu su hamsin za ta yi kashe su duka in ta samu sa za ta yi duk ta kashe su sannan ta ci wanda za ta ci da bar wanda za ta bari shi ko za ki yi zo ya ga dabba a mace ma zai iya kyale ta bai san wanda ya kashe ba yana da shakku yana da shakku ma sai ya wuce to amma dai shi ma yana cikin attiba'u din shi yasa ake fassara shi zakin da cewa asiba kamar da suke lissafa cikin sunayen shi amma suna ne na na jinsin wasu dabbobi shi din zai shiga duk wata dabba mai kama da shi wata ke farauta da fikarta ita ma za ta shiga wannan haramci na haramta duk wata dabba mai fika annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo haka cikin hadisin Abu Sa'labah al-Khushaini wal Imam Muslim ya fitar al-Imam Malik ma ya fitar da shi a cikin muwatta malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu dhinabin min as-sibai fa akluhu haram duk wata dabba ne fika to cinta ya haramta ba za ka farauce ta ba ba za ka yi amfani da komai nata ba shi yasa wani yazo ya ce maka fatar zaki anna lahu hal ai na samu wai kitsan zaki da rika ɗigawa a fati ya rena maka wayo kasan wani sai kuma ga ce ai ana cutar ku duk najeriya mu kaɗai muke kawo kitsan zaki in kana so ka gane shi ne ka ajiye shi a inda ƙuda suke za ka ga ƙuda ba sa hawa to malam fiyafiyan biyar ma ba zai maka wannan aiki ba fiyafiyan naira hamsin wasu fiyafiya ba suke samu sai a ɗan cakuɗa da fiyafiya in ka ɗan shafa ma kitsan kazakka fiya-fiya in ka ajiye shi a wurin kuda ba za su hau ba shi kudan ya fi ka jin ƙanshin fiya-fiya eh kai ba ma ka ji to kaga ba na zaki bane kenan ko kuma to yazo ya ce wai rigar da fatar damisa anna laka hada ko an yanka zaki haram ne ko an yanka haram ne to ina kun mushin shi zaka la fatar shi da saurin su da saurin dan dama dama kila fata to amma kitsin ka a ina ka ka samu maganar shi so da haka duka wayannan dabbobin ba a cin su saboda wancan yanayin wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ya wanke inda har zai shafa tunda ya najasa ce tunda ya dabbar ita kanta haramun ce ma ya shafa amma in Allah ya haramta abu zai sa magani a ciki zai iya sa wato in ya sanya to ya ake mu'amalantar shi nabi ya ga wani cikin sahabban shi yana har hada magunguna kuma in ya bayar jama'a na yaba kai maganin wani zai kira shi ce zo me ya sinadara sai faɗa mai wani sinadari ne yake samu a jikin kwaɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma an haramta kashe kwaɗi yayi da kashe kwaɗo haramun ne daga wanda kaga yana cin kwado shi ma kwado ne kwado ne kawai zai ci kwado ba a cin kwado sai dai in wanda irin zalla na ruwa ne kuma yan kaɗan ne ko kuma maka ɗauki wancan gado suka ce ai tun da dai ce ba a cin kwado to ya zama shi kwado mustasnan ne min albahariyat dabbobin da ke rayuwa a ruwa kuma mafi yawan kwado rayuwarsu tudu da ruwa ne dabba da ke rayuwa a tudu da ruwa ba a bata hukuncin alhillu mai tatu ba a bata wannan hukuncin ba a bata saboda ita ruwa biyu ne kamar shi kwaɗan kamar kamar kada dama ba a cin kada ko saboda ita ma tana da ta tafikar kuma tana iya farauta ma da ita to duk wata dabba da ke da fiƙa ba a cinta kaga kari ya shiga dangin kayanmu na gida kenan mage ta shiga sai mene bera ma ya shiga burgu ma ya shiga kusu ya shiga kurege ko duk sun shiga dukkan wa'annan haramun ne aliyarbu ba a cin shi to amma zo mofa ya haƙorin shi suke fika ce ko ba fika ba shi kuma ya halasta ba fika ba ne ko? eh zomo ba fika ba ne ciyawa ma yake ci zomo ba fika ba ne amma su korege can da sauransu wannan kuma suna da da fika sai ce wa kullu ai wa ya harumu kullu zi mihlabin min at-tayri ya haramta duk wani mai kumba daga cikin tsuntsaye dabbobin da ke da kumba wanda suke zuwa su kama wani abu da kumbar kuma su yi farauta da haka nan suka ce sai ka sa farauta don mafi yawan tsuntsaye suna da irin wannan mihlab din amma wasu ba da shi suke farauta ba yanzu kamar al'usfur tsadda kamar tantabaru kamar kuciya kumbarsu tana da irin wannan ɗan kaifin kamar agwagwa mako to amma yanzu duk ba su shiga cikin waɗanda saboda ba da kumbar suke farauta ba amma shahu da kumba yake farauta shiruwa da kumba yake farauta gaggafa al'ukabu kenan shi ma da kumba yake farauta to duka wa'annan haramun ne shi ma hankaka ya shiga shi kuma ko ba sha'anin dama kuma ya shiga ta wajen kamsun minad dawabi kulluhunna fawasik da ka ba a cin hankaka wa alaikum assalam wa rahmatullah eh masu sana'a baya baya halatta ne ai ba su da sana'a su nemi sana'a in suna son haduwar da Allah ta zo da kyau ma ba sana'a ba ce ko baka ce baka kama kai masu saye su saya ina da an shiga tunda aka haramta kawai a haƙura kuma in ka kalli kwaɗo da ni da kai yanzu don Allah mai mana ci a jikin shi abu kashi casa'in duk kashi ko kuma ƙila kashin ne da daɗi wallahu a'lamu ne amma dai kashin shi yayi yawa kai ka kaddara ma tsokar ce tunda dai manzo sallallahu alaihi wasallama ya haramta zaman lafiyar bawa kawai ya bishi kenan ababen da aka halatta mana sun nunnunka nunkin ba nunkin na ababen da aka haramta mana to sai mu taƙaitu alama uhilla lana amma hurrima alaina wa alaikum assalam eh e za a iya musamman inda ba da ganganye ba inda uzuri ne duk babu kaifin wukar ya dakushe hakan ya ci gaba da ya haka kuma zai azabtar da ita in ya canza wata koyo juya duk babu laifi wannan dai da malamai sun ce babu laifi in aka yi haka to sai ya ce yawa wa kullu zi mihlabin min at-tayri duk wani tsuntsu da yake da kumba wanda yake farauta da su to wannan tsuntsu haramun ne a ci shi masu harshe masana larabci suna cewa huwa almuradu bihi ma huwa fi tsayri bi manzilati zufur lil insani wanda yake amfani da kumbar shi kwatankwacin yadda dan adam ke amfani da kumbar shi ya kama abu ya kaza ya kaza ya kaza ya farauta da shi to sai ce wannan ya haramta sai wa'inda za ka iya cirewa sun ce te kamar tsadda kamar kamar tantabara za ka cire su ne saboda su suna da wani abu na daɗi da wa'incan ba su da shi ya ce walhumurul insiya yana lissafo mana ababen da aka haramta akwai kuma jakunan gida an haramta cin jakin gida amma ya halatta a saya ya halatta a sayar idan lam yushrif ala al-maut kaga insaniya ko dab take da mutuwa zaka iya sayi sai ka yanka amma jaki idan yana rashin lafiya bai amfanuwa haramun ne a sayar da shi to da ma ana siyan amfani shi ne kuma a daidai wani lokaci babu amfani wal jallalatu daga cikin dabbobin da aka haramta mana akwai dabbobi al jallala dabbobi masu cin najasa dabbobi suna da abinci kala uku akwai najasa akwai mai najasa akwai mai kyau ko mai tsarki to dabbar da take cin mai tsarki baka da kyau da ita kawai kai ka yanka ta ka ci a dissar da ka ga dama dabbar da kamar irin kaji musamman wanda ake cirkewa kamar awaki ko kamar shanu dabba kuma take cin almutanajjis ma damar wannan abincin da take ci mai najasa irin misali a ce gata nan dabba ce ta je bola tana ta tone-tone wani lokaci ta tono lafiyayyen abinci ta ci wani lokaci ta tono ciyawa ta ci wani lokaci to kaga wannan mutanajjis ne wasu matukar bai tasiri a namanta ba shikenan ko kuma a ce matukar tana hada shi da wani mai tsarki ko da tana cin mai najasa babu laifi inda magana take dabba ta iya zama jallala shine ya zama najasa take ci kuma da kaso mafi yawa kuma najasar har ta yi tasiri a ɗanɗano ko tasirin namanta wannan dabbar ba a cinta ko da asalin dabbar halal ne to haramun ne a ci wannan dabba lokacin da aka ankara tana cin najasa in ana so a ci to sai dai a kama ta a ɗaure a hana ta cin najasar har gwargwadon kwanakin da ake ga yanzu namanta ya yi daɗi wanda galibin malamai na fata na jina da suka ce ba a kayyade kwanaki ba ba kayyade ba ce to in aka in kaza ce mai cin da dasa ka daure ta kwana hudu a ba kai ba a kai ne ya rage naka yanzu kana ga naman ta ya kyautatu in an akwai awaki masu cin najasa to ita ma sai an daure ta an turke ta an tabbatar ta daina cin najasa irin wannan dabbobin su ne aljallalatu dabbobin da ake ce masu aljallala mala ya ce walkalbu walkilabu aka cin karnuka ba a cin kari mene muka tsallake? kablal istihalati ehin kafin a kawar da ita daga cin najasar alistihala shine an tusrafa anin najasa muddatan aw burhatan min az-zaman kafin to hana ta a raba ta da cin najasar to baya halatta a ci wal kilabu ya haramta a ci kare haramun ne mutum ya ci kare ko danye ko soyayye ko gasasshe ko roman shi ko waye duka ba a ci kare na da najasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa ma in yayi lallaga a kwanan ɗayan ku a wanke kwanan so bakwai sai daga bisani binciken ilimin zamani ya gano eh lalle akwai najasa kuma wankewa da turbayar yafi yace wal hirru da mage baya halasta a ci mage gayu da samari sun ci haram gashi magen ta wani ce haram ko magen sata kuma ta haramta turgai hisabi biyu akwai dan musulman sirri a satar mage na ɗaya dai ba ta ka bace shi shi wanda ka satan ma zai karaka to da ya halasta ka aje magi ya halasta ka ajiye ta fa inna hamina tawafina alaikum yace wa ma kana mustakhbasa sai kuma abinda ya zama mustakhbas mustakhbas me mustakhbas duk wani abu mara dadi in an ce mara dadi anan wanda ɗabi'a ke ƙyamar cin shi ɗabi'a na ƙyamar cin shi to sai malamai suka tattauna sai suka ce ya za a gane ɗabi'a na ƙyamar cin shi sai a ce ɗabi'ar mafi yawan masu lafiyayyar ɗabi'a sai aka ce to su ba da misali sai suka ce kamar alhumfusa gungura kashi baya halitta ci gungura kashi ko kyankyaso kyankyaso kuma mu kaga sai dai mu ana amma a China kuma ai har kiwon shi ake yi meloniya ne kai in kana da gonar kiwon gashin sai akwai haihuwa kamar ma bai wabi ne shi kyarkyar ɗin da nan zaka ga abin nan to tsanya fa tsanya suna ce matsanya menene ma sunanta larabci as-sarrar asarsur shine kyankyaso alkunfusa gungura kashi asarrar banya ko gyari to amma ana cin gyari a kasar hausa shi ba wuce yana hada shi da fara amma baya cin kyankyaso kuma kuma sun danyi kama amma dai ba a cin kyankyaso suna ba da misali da shi ba za ka cikin kiso ba ba za ka ci gungura kashi ba amma idan mafi yawan mutane ba sa ganin kyamar abu ya halitta ci misali abinda laraba ke ce ma'asada wannan halittar nan ta ruwa wannan a ba kaguwa ba wannan mai sunan shi za ga ya ɗike ke wani lokaci a shagunan musamman yarabawa na cin shi sosai dodon koɗi shi ne asadaf to suka ce ya halatta ka ci asadaf in mafi yawan mutane wajen ku suna ci nan da nan ma ana nan zare ma ana akwai shagunan abincin da ake siyarwa ya halatta ka ci kuma dabbar ruwa ci ba sai an yanka ba ba sai an yanka ba to amma idan mafi yawan mutane ba sa ci fa shikenan suka ba da misali suka ce daga cikin al-mustahbas hadda kunama karka ci kunama karka ci kunama eh eh mujiya ana cin mujiya ah ya halasta ba tana da kumba ba in dai tana da kumba ba za a ci ba in tana da kumba ba za a ci ba na wani tsuntsu ne tsuntsu ne ko ana cin fara ai ai ita annabi ya halasta mana uhillat lana maitatani wa damani ko annabi ya ce mushe biyu na halasta muku kai tsaye da kifi da fara ya halasta a ci fara a sarrafa ta a packaging ɗinta a zuba ta a miya a zuba a kayan girki a kawai iya halasta iya halasta za ka iya siyo ta a gyara kawai da sallah yaran da suka zo kiwo yawon sallah kaɗan rika dan naman ka ya auki sai ta dubu biyu sai ka daɗe kana sallah bibbiyu bibbiyu ka zan ku yara su kawo maka ziyara za ka sha gaisuwar sallah in dai ta gyaru shi kenan kaga ba za a ci maciji ba masu ya ce sun ce yana cikin almustaqbal ba za a ci maciji ba to kenan wannan ma zai iya shiga cikin almustaqbal ko wannan me ake ce mai shi me kama da mutum din nan ma miyota eh wanda yake rayuwa a ruwa rabi mutum rabi kifi duk da an fi samun shi a comedy da drama kila a waƙi babu shi kama don aka same shi fa mutane za su ji kyamarci saboda yana da kama da mutum ko to ba za a ci ba na kunkuru ana cin kunkuru a ba za a ci angulu ba tana da fiƙa kuma tana cin mamushe dai mutum ma ya zai ci sai ya daure ta ita ma tana da mihlab tana da kumba shamuwa na da kumba cilkowa cilkowa ma me sunanta kuwa ita ma cilkowa tana da kumba tarki na da kumba duk wai mabiyan tsanin suna da mihlab to sai mutum ya kiyaye kwarai da gaske ana cin damu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Anas Anas kuma dan Madina ne ya ga an gyara an kawo aka kawo ma annabi abinci kai haka zai fara ci sai aka ce wa matar da ta kawo ki fada mashi kome sai ta koma da ce ya rasulullah damo ne aka gyara maka har zai kai hannu sai ya dauki hannu ta ce sai ya sa Anas suka ce rasulullah haramun ne ta ba haram bane zaman mu na makka ba iri shi ba mu san shi ba ku ne nan kuka sani shi amma ya halarta ana da ce sai ya jawo kwanan ya tada shi to da an ba shi an ba shi shaida ai masu abin sun ba to da haka zaka amma dai damo dole ka yanka kuma dole ka yanka eh da za a ci tsari abin da kada kada haramun ne bittifaki laulama ba a cin kada kwata-kwata a yi ta mabannaciya ce wannan haƙoran nata na tashi hankali ne da haka mutum ya riƙe wannan ƙa'idar shi kamar mustaqbal duk masu na ƙazanta duk wanda ake ƙyamar a ci a china za ka ga ba wata damuwa ba ce a ci kyankyaso a ci gungura kashi a ci kunama a ci macizai da tana duk wa'innan su a wurinsu ba kawai ba ne ɗanyu ma kuma muku anan ko soyayyen kyankyaso ma ba zai ciwo ba walantana kuma ɗanyen shi wa ma ada zalika nan ne ko mala yace duk wanda ba wannan da aka faɗa ba ko kuma duk wanda ba zai shiga cikin ka'idan nan da aka faɗa ba fa huwa halal ya halasta ya halasta an ba mu oda an ba mu halatti kawai ka samo shi ka ci wasu na cewa maciji za ka iya ci idan ka sanya za ka cire gubar wasu kuma na kirga shi kawai a cikin don a tushe kafar cin ma kawai a haƙura a haƙura don ba dole ba ne kake tantance wurin amma kuma ya halasta kai kiwon shi don bincike na ilimi ko don masu bincike na ilimi yanzu daga ce yana ga abin da ake mugun samun kuɗi da shi dafin zama ko a dafin kunama nan kasar yanzu akwai gonakin kiwon kunama da yawa yanzu ana ta yi an ce dai ka samu kaman jarka ɗaya ne ko sai ka ana maganin biliyan amma za ka iya shekaru baka cika ta ba kuma ka iya shekaru tunda ba ita na'am a kamun zan yi tuna ba me ya sunan ka dangare wa ya tuna sunan shi yana da sunan larabci yayi ba a ci amma ba a cin ka dangare a ta yi wannan an warke a yi an ta an warke a rufe wannan littafin amma dai zan tantance da mujiya da da kadangara zan tantance nasu amma dai kamar na taba ganin wani abu na kadangare ba za a ci ba to kuma ma idan kace zaka ci to to me ma zaka kwantala a jikin shi to wannan shine babi da yayi magana akan almat'umat dangin ababen da da ake ci waɗanda shari'a ta halasta da kuma waɗanda shari'a ta haramta ya biyo bayan su da babuka na farauta wanda suna da alaka da abinci da babuka na azabahu waɗanda su ma suna da alaka da da abinci da babi na diyafa da adabul akli na dubba na cin abinci da yadda ya kamata a kiyaye bayan di ya gama wannan sannan sai yadda ra kuma kitabul ashriba zamu zo kan shi in ya so sai mu ji kuma menene shi ya halatta mu sha ko menene bai halatta mu sha ba shi ma musulunci ya ba mu ka'ida ga yadda ya kamata a mu'amalanci kowane Allah madaukin sarki ya sa mu dace okay to wa alaikum assalam wa rahmatullah na kawai sarraru haka suke ce mata da sadun amma eh sun samo suna ne daga wannan kirrin da take yi da ta mata sarrar as-sarrar shi kuma kyankyaso shine suke ce mashi ko as-sarsur ko kuma ya shiga cikin suna'am na al-khumfusa dangin dangin kyankyasai da da kwari wannan yake yi tambaya cewa malam zan iya karban bashin banki in biya bashin da na karba a wurin wani turgaji to wancan ya ga bankin tsanani kenan ko rufe kama kafa dararai ne eh bankunan mu suna ta'amuli da riba saboda bankunan mu da muke da su commercial banks conventional banks wacece wacece bank galiban za ka ga in ka ba su kuɗi ba ajiya ka ba su ba rance ka ba su rance ka ba su na ɗauko kuɗi yanzu rafar dubu ɗari na baka ajiya mai ake tsammani rana na zo karɓa ita za ka ba da ka na baka kawai sai ka rubuta sunana amma idan na baka rancen rafar dubu ɗari ce zan dawo in karɓa ƙarshen wata a gaba na maza ka yi farke ta ka fara kashewa wani ba zan ji komai ba saboda rance ne za ka da ba dole sai na gani ba sannan suna ta'amuli da riba tsare tsaren su da sauran waye nasu zaga ta'amuli suke yi da da riba to kuma mutum ya iya abin da zai iya ya har da Allah bai ta'amuli da riba ba musamman yadda take yaduwa yadda take karfi yadda kurarta annabi yace ko baka ci ban baka sa ba sai ta buge ka to kuma alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innamal bay'u مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة saboda mai wannan tambayar abin da ya kamata yi iya kokarin shi ya gamsar da wancan ya nemo kudin shi ta wata hanya ya bayar ya fi sauki sai dai idan yana da wata hanya kamar bankunan jaiz banko wanda suna yake ga sun fi dama dama suna da wasu tsarurruka na mudaraba suna da tsare-tsare na ko wani abu na musharaka musharaka wanda zaka zuba kudinka ko su sai maka wasu kaya da makamantansu ko su da kaman Taj Bank wanda gashi nan sun yi buran su ma a Zaria duk da ba su tare ba ko ba a ce ba su fara ba to wayannan bankunan ka iya zuwa kai mu'amalar da su na ya fi dama dama ba kudin za su baka ba kuma sai sun baka sun sun dora maka kari minti kake so to sun sai maka buhu goma akan kaza kaza shikenan sai ka biya su kudin buhu goma akan kaza kaza ko da lokacin zaka gama biyan dai ya wuce haka to itin zai ga duka yarjejeniyar almuslimuna ala shurutihim ita take amfani amma dai mutum ya kokari ya kiyaye in ka riga ka shiga to za ga zaka iya shan wahala kuma kafin ka fita sannan bankunan nan ba tausayi suke da shi ba zaka iya ka shiga zaran ka ya rikice al'amura su cakuɗe ka iya shiga tarkon su bayan kuma zaka iya amfani da wata damar ka iya kubuta kamar yadda wani mai hikima yake cewa idan kana da matsala mafita ta halas ake hararowa ai da aikin da nake na ofis da ɗan kasuwancin da nake da noman da nake yi duk ba sa isa ta ɗawainiyar iyalai kuɗin makaranta waye duk ba sa isa duk an yarda amma yanzu to me kake nufi ina mafitar da zaka ƙaru to sata kake so ka fara ai ba halarsa ba uzuri ba ne to amma bari a ƙara wata harka ta halal to shine tunanin da ya kamata mutum ya yi wani na biyu na bashi yanzu ya za a yi ko in ciwo bashin riba ne in biya shi a ko in tambaye shi yana da wani aikin ƙarfi ne in riƙa mashi ina da wata rijiya da za a haka ina da wata shadda da za a haka ina da wani rami da za a cike a madadin kuɗinka nawa ne zan cike ko ka ci ko a can ka karɓo kuɗin ka kawo mashi ku yi magana ta fahimta kuma ka kiyaye ka'idar da kuka yi duk sati za ka kawo min dubu biyar ka ce zan kawo ka bubbuga ka kai ka komo duk wanda ya ci bashi da niyyar biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yayi alƙawarin sai ya taimake shi ya biya in kaga ana wala wala bashi ya ki biyuwa dama aslan ba da niyyar aka biya ba ko irin irin irin bashin covid 19 ana cewa gwamnati za ta yafe ko gwamnati na yafewa ne bayan ita ci gaba ake yi kana zaune sai ga kawai an sa kudin sadakin kanuwar ka kaga sun zaftari sun fara ragewa sai maka alat an cire ɗari biyu da hamsin na kudin sadakin kanuwar ka ɗari hudu ka karɓa saura ɗari da hamsin kura ki ci da gashi bakin akawun ɗin ya buɗe in ma ka je ka buɗe wani akawun ɗin wannan bibiyan ɗin da yi tana nan harshen wutan na bin ka yan wurga kudin kawai ka ji wayan suna wani mawaki shikenan ka barka da kunya ba ga in baka taba ba shikenan ba za a taba ka ba da haka dai bai kamata ba ya kamata ne a nemi wata mafitar wa alaikum assalam eh Oke, a je a nemo ta a inda za a iya farautar ta. za a iya farauce ta a tattaro matuƙar wannan amfanin za a yi da ita ya ma halatta a kashe ta in ta zama mai yin ɓanna irin ganzarin nan ta halatta inda wani maganin za a iya feshi a yi amma kar a kashe ta da wuta karanta a sa mata wani hayaƙi ko a sa mata wani iskar gas ya kashe ta ko a sa mata wuta a amma da wani maganin za a iya fesa mata ya kashe ta don mutane su kubuta da amfanin gonarsu ya halatta to sannan akwai sanarwar Allah ya kai mu juma'a ba karatu na wannan satin na jibi kenan so da wani uzuri ba za mu samu yi ba sai dai rana ya ce kenan insha Allah Allah ya kai mu Allah ya samu dace assalamu alaikum